sallar kusur za ta samu kaskewar rana to aikin ya zama wajibi ya ita domin ya samu ya ya halarci wannan wanda sarrafa wanda suka rasu hatta a kuma namiji ne ko mace ba a bayan tsakanin maza da mata a ranar sallar sallar kaskewar rana in son samu ne a yi ta wannan sanar a cikin masallaci wancan ulaha kuma ana an so a taru a haɗu saboda wannan sallar ana son a haɗu domin a yi ta wannan sallar ko kuma ta karatun ba a son a yi daban-daban so ake a taru a gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuka to yaushe ake yin ta yaushe ake yin ta malace wa waqtuha min hillin nafilati liz-zawali lokacin da ake yin sallar tisbewa shi ne lokacin da ya halitta a yi sallar nafila duk lokacin da halal ne ya halitta musulunci bai halanta yin nafila a nan ba a wannan lokacin to a wannan lokacin ake yin sallar kusuf mafaita lizawali kuma in rana ta dan gushe wa sifatuha to kuma sai da ake yin ta muna fahimta yanzu mun ji hukuncinta cewa sunna ce mu'akkada a haƙƙin kowane mutum namiji ko mace sannan kuma ana yin ta ne a ina a masallaci kuma ana son a haɗu don yin wannan sallar haka ne sannan kuma ga lokacin da ya kamata a yi ta duk lokacin da ake yin sallar nafila to a wannan lokacin ake yin sallar kusuf sannan kuma musamman ma lizzawar in rana ta ta bushe sai ma da ce wasu fatuha yanayin da ake yin ta yadda ake yin ta wani Allah wannan ma diyar da cikin musawajin yadda ake yin sallar kusufu ba raka'atani fi kulli raka'atin ruku'ani bi ghairi azani wala wala bi iqamati idan da ake yi raka'a biyu ake yi amma duk raka'a ruku'i biyu ake mata kun jiya duk raka'a ana mata ruku'i nawa ruku'i biyu idan aka yi raka a farin ka ce Allahu Akbar aka yi karatu fatiha da sura sai a yi ruku'i sai kuma a tashi kuma a kar a yi wani karatu sannan kuma a yi mata wani ruku'i sannan kuma a je sujuda in aka taso kuma haka ake yi shi yasa ce da yawa daga cikin mu sai da ake salatul salatul kusufu ba to ana yin ta ne raka'ata ne raka'a guda guda biyu amma fi kulli raka'atin ruku'ani cikin kowace raka ana rukui guda nawa guda biyu sai dai kuma bi ghairi azani ba a kiran sallah in za a yi ta ba sai an kiran sallah ba sai an yi shela a cikin jama'a zuwa wala iqama kuma ya kazo ba a yi iqama ba a kiran sallah babu babu iqama ciki to me ake so a karanta a raka'ar fari a ruku'in farko da ruku'i na bi cikin raka'ar fari da kuma ruku'i ruku'i na farko da na bi cikin raka'a ta biyu kaga kiran za a ruku'i guda nawa guda hudu cikin raka'a biyu to maliki cewa wa yaqra'u fil qiyam al awwal a tsayuwa na farko ana karantawa min raka'ati al ula daga raka'a ta farko ba'da al fatiha bayan mutun ya karanta fatiha al baqara in son samu ya karanta suratul baqara walfi ƙiyami sani idan aka karanta bakar aka yi ruku'i aka miƙe to kuma sai a karanta ba'dal fatiha a karanta fatiha shi ma sai kuma a karanta ali imran in zai yi duka gaba ɗaya duk da wasu daga cikin malamai sun ce an abin da dai ake so suka ce an kawo ne saboda kamar ana son a yi dogon karatu a ciki ana son a yi dogon karatu ai kaga in ka lura bakara ta yi ali imran tsawo to kwatankwacin misalin bakar da ali imran ake son karanta in ka yi karatu daidai kwatankwacin bakar a farka a tsayuwa na fari tsayuwa ta biyu sai ka karanta gwargwadon ali imran a raka a fari mun fahimta masha Allah wa fil qiyam al-awwal min raka'ati thaniya yanzu idan ka ida sai ka je kai sujuda guda biyu yadda ake yi idan ka taso kaga za ka tsayuwa na nawa tsayuwa na uku a raka'a ta nawa ta biyu to sai ka karanta bayan ka karanta fatiha sai karanta nisa'i kwatankwacin nisa'i sai ka yi ruku'i idan ka yi ruku'i sai ka miƙe sannan kuma ka karanto fatiha sai kuma ka karanta sotu ma'ida mun fahimta to wannan takadiri ne aka kwatanta takadiri manzo Allah yayi wannan sallallahu alaihi wasallam zamu yi sai kusuf an samu kistewar yake cewa lalle wata da rana wata da rana aya ce daga cikin ayoyin Allah ba sa kiskewa saboda mutuwar wani ko kuma haihuwar wani a'a ka san da ya kaji an ce wata sai a ce ai wani ne ya mutu ko a wani babban mutum ya mutu kamar da mun taso muna jin ana cewa daga tauraro ya faɗo sai a ce wani babban mutum ne mutu a canfi na da daga ba sai aka cewa ashe ai aljannu ne ake ake jifa dan ba a karatu ne a wannan lokacin rujuman lishayatin ne kusan akwai tauraro da Allah yake jifar shaydanu da su mafhum tayyib to wannan haka yadda ake yin sallar kusuf kenan idan rana ta fita ta ki fitowa ana raka'a guda biyu rukuyi guda hudu kuma ana karatu kala hudu a cikin waɗannan raka'an guda biyu kwatankwacin karatun farko fatiha da sura na biyu ma fatiha da sura tsayuwa ta bi fatiha da sura ta ma raka'a ta bi fatiha da sura fatiha da sura sai dai kuma ana son karatu a tsayuwar farin karatun ta ya tsawaita na biyun ya biyo baya haka haka har zuwa har zuwa ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mun bai karatun ko masha Allah malati wa salatu khusuf al-qamar to abin da ke sa wurin khusuf duk mai son ya ji bayani sai ya tarba a karatun mu da zamu yi na satin nan na umdatul ahkam in Allah ya kaddara a cikin zamu yi dogon bayani abin da ya kamata a ce mun fitar da shi nan abin da ba zan yi bayanin ba saboda ina bukatar mu ida babin ne wa'in akwai gaba da muke so mu kai kuma ka ce za mu jiro inda ababen lokacin ba zai bamu ba malati wa salatu khusufil qamar sallar shafewar wata masassara ta wata ko da ba suke cewa shine wata sai ya a ce rana ta kama wata ko da ayyan ta an tausa ababe sai dai Allah shi ya yi makakanne mu da uwaye haka ne Allah Allah ta abubuwa jahilci bai yi ba wallahi alazim jahilci bai yi ba ba rayuwa mai daɗi kamar rayuwar karatu idan kana karatu to kai kanka za ka samu bambanci da rayuwar da lokacin da baka karatu ba haka ne lokacin da kake zuwa makaranta kana karatu da natsuwar da imanin da taƙawar ko da farjinin da tsoron allah duk ya fi ƙaruwa da kuma amfani da damarka to sallar kisayo abu shafewar wata sunnatin sunna ce kama in wata ya ya kisfe ba fitowa za a yi ba ana rana su ce bawon kiwo ba zai koma ba ai da haka ka ta yi ko ba a wannan ba a yi abinda musulci ya karantar za a shiga a yi sallah ne wasifatu ha ka sa'irin nawafil yadda ake ta kamar da ake sauran nafilfilu yadda ake yin ta kamar yadda ake sauran nafilfilu raka'atan bi ruku'in wahid ay raka'a biyu ta hanyar ruku'i guda wa qiyamin wahid da kuma tsayuwa daya ai kaga duk raka'a ruku'i da gare take nan ko sabanin sallar khusuf sallar khusuf ta tashafi kishiyar wata rana ita ce ake yin ruku'i biyu cikin raka'a daya amma duk wasu sallolin nafila ana yin raka'a ana yin rukuyi a raka'a ɗaya ne malam ke cewa wa qiyamin wahid kuma tsayuwa ɗaya ake yi wa qira'atin wa qira'atun fihima jaharan kuma kalar karatu a cikin a cikin wanne kenan a cikin sallar khusuf da kuma sallar khusuf sallar kisbewar rana da shafewar wata duka ana bayyana da karatu ne a ciki ana son a daga sauti wajen karatu sai wani ce wala yujma'u laha sai dai ita sallar shafewar wata ba sai an taro ba sai an hadu ba kowa zai yin kaya dai a gida in an yi a masallaci kuma babu laifi mun fahimci wannan ko wannan su ne salloli guda na uku kenan bayan sallar wutiri sallar idi to sai kuma sallar kusuf da khusuf sallar isbewar rana da shafewar wata to sallah ta hudu cikin sunnoni da annabi ya karantar da mu shine salatul istisqa sallar roƙon ruwa lokacin da ci maka ta kama sai kuma aka samu janyewar ruwa ta dalilin zanibban mu to sai kuma a fita a kaskantar da kai wa Allah subhanahu wataala a birkita kaya a gaya wa Allah bukatu a je bakin inda ake sallar idi a je can a yi addu'a daga hannaye a gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ana ta ne wata kullum ne ajin Islahi zar, ita ana ta ne saboda kawo gyara cikin shuka da aka yi, shuka ta samu janyewar ruwa har tana ma mutuwa, ko kwari sun addabe ta, to sai a je a yi addu'a saboda a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kuranye abin da ya jarrabi al'umma da shi domin shi ne wanda ke jarrabawa. Haka ne? amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su shi Allah shine wanda ke kuraye mummunan abu sannan kuma in Allah subhanahu wata'ala ya ka maka agaji babu wanda ya isa ya ci galaba a kanka in yansurukum wallahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi haka ne daga shi al'amari in ya taso Allah ake maidawa al'amarinsa akwai abin da zai gani a ƙasar nan ƙwarai da gaske kuma bisa wannan muna ƙara wa malaman ƙasar nan addu'a Allah ya ƙara musu ikhlasi da imani kuma Allah ya ƙara haɗa gawunansu lokacin da aka samu juyin juya hali na juyin mulki a ƙasar nan ban ga wasu al'umma da suka ba da goyon baya da Nijar da 'yan Nijar kama malamai ba babu wasu al'umma a ƙasar nan wata sosiyete ko kuma wata wata ƙungiya da ta ta ba da gudunmuwa yadda ya kamata ɗari bisa ɗari a ƙasar nan kamar malamai haka ne duk ƙasar nan babu wata ƙungiya wala ɗan warar hula wala kowa wanda zai biyo baya bayan malamai yake da lokacin da abin ya faru satin farin aka samu haɗewa ƙungiyar malamai na ahli sunna hatta wanda ba ahli sunna ba aka ce ya kamata ranar juma'a bayan sallar juma'a suka ce a haɗu masallacin kaddafi a yamai a jiya karan wasu a yi addu'a a yi ƙunutu duk wanda ke nihin ƙasar da shari'a Allah ya maida masa kayansa kuma dai kun fara gani Allah na maida musu addu'a ba ta tafiya banza wallahi al'azim addu'a ba ta sauka banza shi sa ya kamata malaman mu dinga musu addu'a kuma ku dinga malaman ku uzuri ku dinga musu uzuri akwai lokacin da ana shiga wani yanayi wata situation da ba ku da labarin irin takunkumin suke ciki musamman mulki na siyasa ana sa malamai kaimi kware da gaske abinda mutane ba sa da labari a kasar nan an yi lokacin da a nan kasar duk wani masallacin juma akwai akwai dan dan sa idanu dan jasus dan farar kaya wanda yake yake bincike yake kai rahoto da abin da ake abubuwa sau kuna bayyana ba a jan sekiri duk masallacin juma'a duk masallacin juma'a a ƙasar sama ma na birane akwai ajen sekiri da ake kai malamai da dama ƙasar na an samu takunkumin hudu ba wallahi azim ce hudu ba kaza za a kira ke hudu a cikin ka sake irinta wasu ma kai cewa ki an sa su kwasanta lala na wa'adi na rantse da Allah akwai mutane da dama da aka sa kwasanta lala a wannan amma ai an ga amfani su ko lokacin da kasar ta shiga cikin halin haƙulayi ƙasashen duniya eko wasu da wacece suka samu gaba ga maƙiya Allah faransa malam suka ta roƙon Allah su ba dare ba rana kullum cikin addu'a yake kullum cikin roƙon Allah yake to kuma sai Allah ya dibi zukatan bayan kuma Allah ya karɓa mun bai ci karatun ko za ka Allah ya musu albarka kuma Allah ya ƙara haɗa kan malaman ƙasar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wata ran a waye gari duka an dunkale guri ɗaya don ba alkhairi cikin rayuwa su sun sani kuma wallahi duka sharrin siyasa ne ya kawo malami suka rabu suka yi kungiyoyi duk sharrin siyasa ne ku ba ku da labarin abin da ke faruwa sharrin siyasa ne saboda muddin suna tare wuri guda to an waye gari wata rasa da ce kungiyar malamai ta fi duran takararta haka ne Allah ya datar da mu to da haka in aka shiga cikin jarabawa Allah ake mai da ma al'amari yadda Niger ta shiga cikin jarabawa sai ta mai da ma Allah al'amari har ga shi wai Niger take wa Faransa burjin musa kai abun an yi kamata ya baka mamaki ko ya kamata ka wa'aztu ba haka tsakani ba da Allah a ce Niger Niger tana wa yadda take tunani kamar mu kamar da kasan mai tuya waina da kaskonta ga haka take garin Nijar ko sai gashi kuma an waye garin wannan wainar tana ma mai tuya ta ai ka san ko wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala kuma wannan tasiri addu'a ce ba abin da ke canza kaddara inji manzon Allah sai addu'a amma ita addu'a tana rage makaddara kaifi inji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da ina shiga fari ya ga shiga cikin cikin damuwa hatsi sun kama da wace ce aka samu janyewar ruwa to Allah ya yi waɗannan dai ya gwada mutane saɓon Allah ya yi wadda cikin al'umma dama duk abin da ka ga al'umma tana fama da shi to dalilin a saɓon Allah ne ma a sabukun min musibatin fazma kasabat aidikum duk abin da kuke gani na musiba to dalilin abin da karan kawunan ku ne ya jawo muku zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi haka Allah ya faɗa in kaga banna banna ta bayyana to dalilin sabon sabon Allah ne Allah ya samu wani lafiya to sai a koma Allah subhanahu wataala babban hanyar koma Allah shi yayi sallah dan ba ibada da Allah yake jin dadin ta kamar sallah shi yasa babu ibada da aka wajabta maka kai so biyar kamar ni sallah a wuni za ka yi sallah so biyar a wuni haka ne a safi so talatin da biyar za ka yi ta aka kaga a bakarin al'amari ba ce ko saboda girman ta ne ba ibada bai girma kaga mutum na wasa da sallah to wannan kawai sa kayan ka boda cikin addini ne to ana yin ta ne li'ajal islahi zar'i saboda gyara tsiro au da shurbi hayawan adabi ko kuma a'a saboda dabbobi su samu abun sha su samu ruwa in ba ruwa in ba a ruwan sama ai akwai matsala ko a dabba ai a daji za ta shiga cikin wani yanayi aw ghairihi ko makamancin wannan malace wasifatuha yadda ake yin sallar ita roƙon ruwa ka sa irin nawafi yadda ka san ana yin sauran nafilfilu raka'ata ne raka'a biyu ake yi yajharu fihi ma bil qira'ati ana bayyana da karatu a cikin su a cikin su ana bayyana da karatu to bayan wannan sai kuma sallah ta biyar shine raka'atan al-fajr raka'atan al-fajr me raka'atan al-fajr wanda annabi ke cewa raka'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha alkhairin da ke cikin su sun fi abin da ke cikin duniya da duniyar baki daya ladar mutum zai samu wajen wajen Allah subhanahu wa ta'ala malai ce raka'atan al-fajr raghiba su raka'atan al-fajr an kwadaitar da musu an kwadaitar da musu mun fahimta an kwadaitar da musu sunna ce wadda matsala ya kwadaitar da mu sannan kuma taftaqiru ila niyatin tahussuha tahussuha tana da buƙatar niyya da take kebanta da ita ka san zaka yi nafila ko baka yi niyya ba amma ita raka'atani fajr sai ka kulla niyyata sai ka yi niyyar yin raka'atani raka'atani fajr tana buƙatar ka kulla niyya idan mutum ya zo yin raka'atani fajr bai niyya ba inji malamin malki suka ce bata yi ba sai ka kulla niyyar cewa za ka yi raka'atan al-fajr to yaushe ake yin ta malai ce wa waqtuha ba'da tulu'il fajr lokacin da ake ta bayan al-fajr ya bullo gabanin a fara sallah kenan kafin a fara sallah kuma a ina ake yin ta ana yin ta ne a gida ana yin raka'atan al-fajr ne a gida gabanin ka zo masallaci kana zauwa masallaci ne za ka yi tahiyatul masjid mun fahimta ya kamata wannan a ƙara zaburar da mutane a kan akwai alkharrai a kai sosai to yanzu ka- kuma an fara samun matsala fa masallaci ne sun fara janye an fara samun janye raguwar al'umma sun- sanyi ya fara shigowa wasu ba su iya zuwa sallar subahi haka ne Allah ya samu wani lafiya ai malam da kai asarar sallar subahi ko Ha. ai gwara kai amarya ranar ta mutu gwara kai amarya a ranar ta mutu annabin Allah ce in kaga mutum na zuwa sallar subahi fa sha biyu lahu bil imani ku shela masa ko yarda cewa da imani ne har wajen Allah da imani ne a in har ana gane mutum mai imani ta hanyar ni zuwa sallar subahi na daga cikin hanyar da ake auna mutum a gano imanin mutum shine zuwa sallar subahi idan kaga mutum yana zuwa sallar subahi to a daga cikin ku yarda mai imani ne wa duk wanda ya sallar subahi kana fi zimmatin lahi har wuni ya wuce yana cikin aminci watan kayar Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya sallar subahi cikin jam'i za a bashi ladar yayi rabin dare yana sallah rubuta maka lada za a yi ta rabin dare a raba dare biyu ka yi rabin shi kana sallah idan kai isha da subahi cikin lokaci za a rubuta maka sallah ladar ka yi dare kana sallah shi kaga ba- kaga ai gwar kai a wadatar rasu ko bisa kai asarar wannan wannan abu wala Allah Allah ya jarrabe ka wata kila in tarra sun ba Allah ya san wata kila ba za ta gasa maka aya a hannu ne lai ba ta me wasu an gaya da yawa da suna da boyewa ne don kaga da an gaya suke yi dan kiba suna dan mulmul amma yanzu an gaya su zai wanda suke yi kawai kusan dalili yo matan ne matan ne yanzu su ma sai a hankali an gwazo ce ai kika yanzu zai miki kaza ce sai ya rami sai ya ramar ce sai dai ka rami ko kun faci karatun Allah ya dace da mu haka jama'a akwai ta da mutane kan yin raka'atan al-fajr a gida in aka zo masallaci kuma sai ayi tahiyatul masjid wa hiya raka'atan qabla an yajlisa afwan la la la wa man dakhala al-masjid duk wanda ya shiga masallaci fawajal imama sai tar da liman yusalli subha yana sallar subahi tarakahuma sai ya bar wa'annan raka'atan al-fajr kin guda biyu wa dakhala ma'ahu sai ya shiga sadar da liman ya kabarta ya shiga sallar farilla kusan dattizawan da baya bayan nan da kuma wasu kauyuka in kaje sai ka ga dattizo ya zo masallaci kuma ana sallar subahi amma zai keɓance ya sallar sa ya raka'atan al-fajr sannan kuma ya zo ya kabbarta wannan kuskure ne إذا حدثت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أكبرت صلى تباو تصلى ده متون داشي ستفر الله إن غفر الله با أذنتن با أذنتن نافلة هكذا إن دي غفر الله كن با أذنتن با أذنتن نافلة mun bai cika tun Allah ya dace da mu dace idan ka zo masallaci ka baka yi rak'ata da fajr ba sai ka iske liman ya kabbarta sallar subahi to kai ba za ka yi rak'ata da fajr kin ba za ka yi bili man ne ka bi sallah wa in uqimat alaihi salatu wa huwa kharij al kharij al masjid in kuma ga tsira sallah lokacin da aka tsira ta yana wajen masallaci fa innahu yarka'uhuma to zai iya yin wa'annan raka'atan al fajr kin ma lam yakhaffa wa al raka'ati matakar zai iya samun liman bai yi raka'a ba bai ruku'i ba matakar baya jin tsoron wucewar raka'a misali liman kinku na masallaci yana jan dogon karatu a subahi to sai kai arwallaka ko da ka tashi an kabbarta sallah kuma gidan ka zawa masallaci babu nisa kana iya ma haka yi wanka ka zo masallaci ba a yi ruku'i ba kan kiran za ka iya mi za ka yi raka'atan fajr ko to babu laifi ka yi raka'atan fajr a gidanka sai ka zo masallaci kai sallah tare da liman amma idan ka tabbatar cewa kafin ka yi da raka'atan fajr kin ya yi ruku'i to sai ka bar raka'ata min fajar ka zo ka samu sallar nan ta farilla shi ne mafi cancanta da dacewa kun gane Allah ya sanya mana albarka Allah ya datar da mu jama'a mun fahimta masha Allah ba ce fa in khafa zalika in yana jin tsoron ba zai samu raka'a ba ma al-imami tare da liman ai da khala ma al-imami sai ya bar raka'ata min fajar sai ya zo ya sallah tare da liman ويستحب أن يقرأوا فيهما بأم القرآن فقط مستحبين أنسو إذا ركعتان الفجر تبي أكي كرنتاوة فاتحة رسولة كوكما فاتحة مالتي مستحبي لك تاد فاتحة كوي فاتحة فاتحة أكي كرنتاوة كوي السوئي السوئي فاتحة فاتحة mai fatiha ghairul maghdubi ka sallabe kawai mun fahimta to wannan shine raka'atan al-fajr Allah ya datar da mu kuma Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ya samu dinga yi masu yi kuma Allah ya ƙara musu kokari waɗanda ba sa yi kuma Allah ya cusanya musu abun a zuciyarsu kuma shi sha'anin ibada dacewa ce daga Allah subhanahu wataala haka ne a satin na ayi tafsiri wanda ya gabata muka ce hidaya ce ka ji kanka kana yin ibada ba yin kanka bane yanzu karatun nan fa wallahi azin ba yin kaina bane ko yin ku da kuke zawa karatun nan Allah ne ya zabar ku dan ku yi wannan wasu ma Allah ya zabe su dan wani aikin kuma wasu kuma su Allah baya ne su ba ba alkhairi tare sai Allah ya su daga zaman fada ana kan ana TikTok sai ana shayi sai ƙarya da surutu sai ga tsakar gardama yanzu ba akwai wanda kullum ba sa raba kullum gardama aiki sai a zo a yi awa biyar ana gardama ai tani yayi kaza ai isu bazum yayi kaza to kai kuma kai me an naka ciki kai wani avantage wacce ci gaba ka samu a nan yau wani shi ya kaza wancan ya shugaban kaza ne wancan tsohon shugaban kasa to kai fa na'am aya duk ya abin da zai amfane shi a rayuwa sallan ma ba sa zuwa sai in an iqama ala qad qamat as-salah qad qamat ya ga san malima mai dan dogon karatu ne bari ma ya sai ayi ghairul maghdubi alaihim wala dhalin sannan azu musallaci wallahi akwai lalata cikin al'umma mu fa sai dai addu'a kawai sai dai addu'a kai da kanka kanka akan tabbata ka tawa Allah godiya kuma ka roki Allah ya tabbatar da kai a kai wanda kuma kaga baya yi to ka roki Allah ya shirye shi shi da kai ta Allah in Allah ya shirye shi zaka ga kawai zai zo kuma baya ma son yanzu nan cikin ku akwai wanda in bai zo karatu nan ba wallahi bai jin dadi wallahi akwai su in bai zo ba bai jin dadi haka ne saboda Allah ya kintsa masa wannan abun ne Allah ya dace da akwai wanda shi kuma in ya shekara bai zo makaranta bai taba damuwa ba amma na rantsi da Allah in aka buga balo bar sariya da bai zo ba ko ji yake kamar ya kama da wuta sa karkare kawai wannan cikin sa karkarin ba shi ne oga wannan kawai an yi kwallo wai kawai shi yake musamman ma in aka aka lallaba su da ci da ci uku ba ko daya ci uku da nema Allah ya sa da su kullum a so me amfani eh me amfani da ina ba a ce shi ne ke bugawa shi da dan sai mace motsa jiki yake yi eh Allah ya samu wani lafiya malik ya ce wa faslun salatu duha sai kuma sallar walaha walla sallar hantsi akwai wasu sallah da ake yi a hantsi irin tara goma na safe sha ɗaya duk ana yi sallar duha kenan ko sallar da ake a hantsi malik ce mustahabbatun mustahabi ce ita an so ba sunna ba ce mu'akkala amma mustahabi an so in kana yawa kai wa aktharuha thamanu raka'atin mafi yawan raka in ka yi jima kana yi raka a takwas raka a nawa ka yi bi ka sallame ka yi bi ka sallame ka yi bi ka sallame ka yi bi ka sallame takwas kenan ko to kuma in ka takaita ka yi raka a shida amma mafi gajarci abinda za ka yi gajarci shi da ka yi raka biyu sallar walaha kaga sallar sai muna cewa sallar su mu sai da muna tsoyi ke yin ta haka ne ɗaya da zaka suke tsohuwa da ta ba shekara saba'in baya sittin ba ta walaha sallar duha ba su yana da waya. amma mu dai matasa kan abar mu da tiktok da facebook haka ne kuma yanzu sallar da muke muka yi tsaye a kanta shine sallar tiktok salatu tiktok ina ce sallar da kaga matasa suka fi Allah ne ya samu wani wallahi wani in bai da mai ga hamasa sara yake shi in bai da mega in babu data a shi hamasa sara yake shi bai connecte ba amma kuma bai taba jin ni bai da lahiya wadan bai nafila ba a wannan wuni ko kun fahimta Allah ya shirya da mu baki daya to da kai ta kuma wannan sallar ana yin raka'a guda takwas ne raka'a takwas karanci kai raka'a nawa biyu in ta ka take ta kai raka'a nawa shidda sai kuma ta gaba tahiyatul masjid shi ne sallar gaje da masallaci wa hiya raka'atani qabla an yajlisa shine raka'a guda biyu da wanda ya shigo masallaci da niyyar zama in ka shigo masallaci da niyyar zama to mustahabbi ne an so ba dole ba ne mustahabbi ne wasu masu da sunna ta cikin sunna mu'akkada ta wuce mustahabbi kusa abubuwa tsakanin mustahabbi da sunna mu'akkada sunna mu'akkada abinda manzon Allah ya dage yana yi sallallahu alaihi wasallam wala tafutu bil julusi ba ta wucewa don da zama don mutum ya zauna to zai iya tashi ya yi ta don ka zauna za ka miƙewa ka ka yi ta ita ma akwai alkhairi da yawa cikinta ita ko yaushe wahala yin ta duk lokacin da ka shiga masallaci za ka iya yi har ranar juma'a in liman na hudu ba za ka yi a mafi kawa kauli mafi rinjaye na wasu malamai cewa har ranar juma'a in liman na hudu ba za ka iya yi duk da wasu malamai suna ganin rashin dacewar wannan suna ce saboda ita hudu ba to so ake bukatar a saurara a natsuwa a saurare ta mun fahimta to sai kuma nafila ta gaba wa qiyamu ramadana da kuma tsayuwar ramadana tsayuwar ramadana ta kashi kashi biyu tsayuwar ramadana ta kashi kashi nawa biyu akwai sallah da muke yi sallah ta ta ƙiyamun lai da ake yi wadda galiba ana tare cikin al'ashirul awafir kwana goma na ƙarshe sannan kuma akwai sallar tarawih da ake yi bayan sallar isha'i to dukkan su ana kiran sallar don da dare ake yin su shi yasa aka samu saɓani wajen masu malamai idan shin ya halitta mutum ya yi tarawihi ya yi tarawihi ya na filfilu bayan sallar isha'i kuma ya tashi cikin dare ya je ya kiyamun laili to wannan kuma ne muka zo babin azumi sai a tattauna wannan kadiyar ko ai azumin da saura yanzu yanzu ne muke rabi'in al-akhir ko akwai jumada ula jumada akhir rajab sha'ban yar azumin nan fa ya tohuwa wata الله يمنع من رمضان لا فيها اللهم بلغنا رمضان بالأمن والإيمان الله يمنع من وتر رمضان منا تكين قوش لا فيها منا تكين أمنتي لكما واتن إيمان لتكما داشي واه لكما تكر الجهو عسى أزمنا بكاتر الجهوية يهيوني هكذا ko ba komai saboda iftarus sa'im ka dinga gudawa mutane baki Allah ya datar da mu to shi sallan azumi ta kanta mas'ala ce da malamai sun tattauna a kai raka'a nawa ake yi wasu na yin sha ɗaya wasu na yin sha suna yin sha biyar haka ne alamin kuna kuke yi nan eh sha ɗaya ku yi raka'a takwas a ku yi raka'a sai ku kashe fa'ida wuturi yanzu ma dai haka muke yi wasu kuma sai sun yi goma sai su yi shafa'i da wuturi wasu kuma sai sun yi sha biyu sai su ka shafa'i da wuturi wasu ma sha baku suke yi wasu ma sha wasu ma ishirin da suke yi Allah zai datar da mu abinda ake bukata dai Allah shi karba eh shi kenan ko bukatar dai Allah shi karba ka san akwai da su suna biya sun da su abu raka kaza muke yi billahi ladhi baka da sallah a tantane ka tashi daga aiki kwantar a zero a wajen Allah babu lada kawai kai dan neman yardar Allah subhanahu wataala wani ba na gani a dinga tsananta mutane cikin tarawih ko a dinga dan sassautawa mutane saman ma da mutanen mu yanzu ba babu quality a cikin a lafiyar su babu quality a zamu komai mutum ya gani ci yake yi ba ga zo ka na dogon karatu malam kawai ka Allah ya dace da mu malai ke cewa وهو 23 ركعة بالشفع والوتر سورة ركعة 20 da uku ya karanta shafi da wuturi raka 20 da uku ta da sai da dama sun zo su yi bayanan kowace daga yadda ake yi hadisin Aisha hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da kuma hadisin Abu Huraira amma dai abin da yafi karfi shi da raka'a 11 har da shafi da wuturi sai dai ba ma cewa wanda ya yi wancan kuma baya ba ce bai yi ba ce ma tashi ta yi mun baita kuma ana son mutum ya yi wa'annan raka abin ne fa daga shekara sai shekara ni fa ina fama ki wasu mutane wallahi Allah ya baka okaziyon dama ta kai masa aiki kuma ka kasa yi wala Allah daga wannan azumin ba ka sake wani azumi a rayuwarka wallahi wanda lokaci ko na so idan kasala ya dan kwancewa ta sai ta ka wala Allah fa daga wannan Ramadan kin ne ba zan sake yi ba musamman ma kiyamul wala Allah daga ita ce ba zan sake wala Allah ban sani ba shi ka kuma da wafi dalika falyatanafasul mutanafisun kullun ya kamata ka dinga samu kanka wannan tunanin na da cikin abin da yake tinzana ka da aikin alkhairi shine ka dinga tunanin wala Allah daga wannan kuma zaka sake yin wani ba to kuma sai kai wannan abun dan neman yardar Allah mun bai ta karatun Allah ya dace da mu wa salatu wa salatu qabla az-zuhr da kuma sallah gabanin azhar wa ba'dahu da kuma bayan azhar ana nafila kafin azhar ana nafila bayan azhar in son samu kai raka'a hudu bayan kakin azhar raka'a bi bayan azhar malamin ya kara cewa qabla al-asr da da kafin al-asr baya cikin su a wannan sunan rawatib yin sallah kafin al-asr wa ba'da al-maghrib da bayan sallar maghriba al-muri kenan ko wal isha da kuma bayan sallar isha wa laysa fi zalika tahdidun babu iyaka ba iyakance ba ba sai baka ga iya adadin da zaka iya yi ba amma dai abin da ya tabbata a sunna manzo Allah nayi shine ana son in son samu kai raka'a hudu kafin azhar ko raka'a biyu kai bi bayan azhar bayan la kafin la bayan maghriba kai bayan isha'i kai sannan kuma kafin subahi ka kai wannan shi ne abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallam bal yusalli ma ta yassara lahu ma lakin mutun zai salla ne iya gurgurdan abin da ya sauka gare ka iya gurgurdan abin da ya sauka gare ka shi zaka salla zaka abin nan kinsa wa salat wa sajdat tilawati lil qari da kuma sujud tilawa da wanda ke karatu akwai wurare da ake tila alamatu sujud cikin qur'ani in mutum yana karanta qur'ani duk masu karatu qur'ani sun san da wannan in ka zo na akwai sujud da ake yi ana ta sujud tilawa lil qari da wanda ke karatun qur'ani wa qasid al istima'i da kuma wanda ya ya nufaci ya kudurta saurare in kana al qari salihan lil imamati in har wanda ke karantawar ya dace da limanci bi an kana zakaran balighan ya zama to wanda ke karatun ya balaga kuma namiji ne mutawabbi an kuma na cikin al'arwalla gaira kasiri istima'an nasi ba a'a ya nuhin dan ya saurara ya jiye da mutane ba husna qira'atihi dadin sautin shi idan mutum zai karanta qur'ani ne dan dai kawai a ji dadi a takabbar bari so wannan ba ke karatun da makamancin wannan malice wa idda tu sajadati lati yasjudu laha 11 sajada inda ake ba sajada ake sujudi cikin sallah guda 11 guda 11 ne wa hiya ma adal latifi sajami banda wanda take cikin suratul najm wal inshiqaq da suratul inshiqaq wal qalam da suratul qalam nun kenan ko mun shiga babin zakka wani sati mai zuwa sai mu shiga babin zakka wala Allah al'amin da kuma su mamar sun shirya fidda ta ko gani in muna cikin wani ka samu a cikin sai ku sai su tarzo su kawo bayan Allah lokacin yayi minti da suke saura a awa daya shirin da barbi da wannan babin kawai sai mu tashi malaka faslun salatul janazati sallar janaiza sallar gawa in in mutum ya mutu ana masa min sallah ta raki ya saka kafin ya afe shi da makuncinsa ana masa sallah kuma ba kowa ba ake ba sai wanda yake musulmi ba a wukahiri sallah kuma in mutum ma yace musulmi ne in ba a gaira sallah ta ya mutu ba a yi ita amfanin yi wannan sallar addu'a ce da ake wa mamaci saboda a lokacin da mutum ya mutu ba abun da ya fi kauna kamar addu'a in mutum ya mutu babu wani abu da za ka yi ka dirga sa kamar kai masa addu'a kuma addu'an nan ka roƙa masa Allah a tasbi ya ba samu da tabbatuwa ya tsayu kan ba da amsa da atamin da za a yi masa to amma mu yanzu tsakani da Allah akwai kurakurai cikin yadda ake jana'izar mu daga an zo musu gabarta na rabbana atina fid dunya hasana allahumma in allahumma rzuquna a makabarta ana neman arziki so ake aiwa mamacin addu'a hadda na taba jin wani hadda hadda ko ijada ce ko alamin shar Allah ya ka budi ai wannan akwai matsala to mamaci addu'a ake masa ita kanta sallar ai addu'a ce ba ta fardu kifaya farilla ce wadda take ta kifaya kamar wasu na ɗauke ma wasu idza qama bihi al-ba'd safata anil baqi in har wasu suka yi to ta sauka akan wasu wa qila suka ce a sunnatun sunna ce wa arkanuha khamsatun rukunata guda biyar ne tana rukunne guda biyar al-awwal na barin an-niyyah sai niyya sai an yi niyya za ku kullu ne za ku sallar gawa الثاني نبي القيام سأنت يباعي صلى قوار نبي دقا زوني الثالث نأك التكبير سأي كبر بري وهو أربع تكبيرات كبر أبو داود أجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك وإذا زاد الإمام إذا الإمام يقارى خامسة تبير بجش كبر سلم يكبر بير صلى التابات مالك لم تبطل صلاته مسلم بتباتبا ولا يتبعه من خلفه wanda kuma suke bayansa ba za su yi kabbara ba idan liman mai sallar gawa ya yi kabbara guda kudu sai ya kara ta biyar to ku da kuke bayansa kuna magawa sallah ba za ku kabbara ba ta biyar za ku sallame ne kawai mun bayyanta kuma wallahi al'azim ko har yanzu akwai wani masai da ake masar gawa sallah shi dai wani na nan suna zuwa in an yi kafara ya kafara amma mi ake karanta da shi Allah bai sani ba ko kun fahimci karatu mun taɓa ba wani gari ba wajen wa'azi duk garin babu wanda ya sallar gawa sai ba wanda ya magawa wanka ba wanda ya sallar gawa in aka yi rasuwa sai an ji an ɗauko wani malami daga wani gari sannan ya zo ya yi wanka ya yi sallah so da Allah ba a shiga cikin rudani ba akwai musiba a haka ko to da haka malam ce wai sallimu za su sallama yare wala yantazirunahu ba za su jira shi ba su ce sai ya sallame wa yustahabbu raf'ul yadaini an so a daga hannu fi takbirati al-ula faqat a kabbara ta farin kawai kabbara farko in zaka ce Allahu akbar kabbara ta biyu ba za ka daga hannu ba kabbara ta uku ba a daga hannu kabbara ta uku ma ba a daga hannu mun fahimta malam ce wal ibtida'u bilhamdulillah da kuma somawa da alhamdulillahi mutum ya fara da da alhamdulillahi to bari tambaye goyin su su wai kabbar barin da ake yi miya ake karantawa raka a fari miya ake kabbar farko miya ake karantawa na'am fatiha ta biyu eh salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta uku addu'a wa mamaci ta hudu addu'a wa mamata baki daya da mamacin da kuma matan baki daya shikenan fa shikenan abin da ake yi to malai ke cewa arrabi'u na hudu cikin rukunai addu'a lil mayyiti bi isrin addu'a wa mamaci a bayansa bayan ya mutu abin da yake bukata addu'a kullu takbiratin bi ayyi du'a'in tayassara kowace kabbara ma zaka yin addu'a da abin da ya sawwaka inji malam kowace kabbara ويستحب ولا يستحب دعاء مخصوص با أصوبة أتي ga wata addu'a da ake kebanci a kawai addu'a da ta cancanta da mamaci za ka yi masa irin su Allahumma ighfir lahu warhamhu ko wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzlahu wa wasi' mudkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalj wal bardi wa naqihi min adh-dhunub wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad thawb al-abyad min ad-dunas Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musii'an fatajawaz an sayyi'atihi اللهم أبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله كن كانت تولى عائشة ما أيكم ba ku rike ba al'amin a ɗauko ishmael ya tsara muraja ke nan ko mun karanta wannan baki daya kuma in Allah da nan daga muna cikin program kin mu za mu sa ahkamul janaiz tarkhisun ahkamul janaiz yadda muka yi daura ta sifatu salatin nabi sifat mukhtasar haka za mu yi daura ta ahkamul janaiz Allah ya dace da mu kuma Allah ya sa mu yi dan shi alkhamisu abu na biyar assalamu shine sallamewa wa yusallimu al-imam wahidatan an yaminihi liman zai sallamewa sallama guda a damarsa yusma nafsahu wa man yalihi zai yadda kansa da wanda ke saura bayan gare sa wa yusallimu al-ma'mum wahidatan yusma nafsuhu faqad shi kuma mamu zai sallama ne kawai da za ta yi yadda kansa sai dai anan gaskiya malamai shi maganganu za ka iya sallama guda biyu kamar da tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wala yuraddu ala al-imam yace ba amina mal liman sallama kenan yace dan ina ne ba ya sallama guda nawa guda biyu ina fatar mun fahimta amma dai za ka iya sallama guda guda biyu to kaga haka ai malam abba yayi ko da ka sati mai zawwa in Allah ya da kowa shi shirya za mu tashi karatun zakka in Allah ya yarda in ba mu mutu ba za mu shiga zakka duk masu shanu da da da da da tumaki da raƙuma ko da kuma kuɗi likid ƙasa eh da mata a gida masu kasuwanci su ma za mu ji nawa ya kamata a hidda kuɗi sai sun kai da za a hidda musu zakka kuma ya an hidda su wa ya kamata a ba kuma wa ke rabon ma wa ake ba rabu Allah ya datar da mu abinda muka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi Allah ya na'am akwai tambaya tafaddal ba za su jira sallame wasu ba in ya sallame sai ya sallame saboda ya yi ƙari cikin ya yi zura abin da babu cikin sallah sai dai abin da ya fi shi ne za su jira limanki ba za su jira limankin ya sallame saboda idan ma ju'ila imamu yi utamma bihi wannan ku rike ta kaida ce an sanya liman dan ayi koyi da shi ne Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a dukiyarmu ya sanya albarka a iyalinmu Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya albarka rayuwarmu baki daya ya gafarta wa mahaifanmu Allah ya gafarta wa mahaifanmu Allah ya gafarta musu Allah ya sanya aljanna ce makomar mu da mu da su baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh